الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجد المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif da 445 wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan uku miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku da hudu za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba muna cikin suratul ma'ida aya na hudu wanda a yau za mu tashi a aya na biyar. ayan da muka karanta shine wa qalatil yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al'adawata wal baghdha'a ila yawmil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'awna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin wannan aya da abin da ayan ta kunsa na bayanan malamai akan abin da ya shafi ayatu sifat ayoyin da suke bayani akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda malamai suke yin tawili da yadda malamai suke yin tafwidi a yau za mu tashi a aya na 65 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم الله سبحانه وتعالى يتدى أتي أهل الكتاب يهود النصارى آمنوا sun yi imani da Allah sun yi imani da manzan Allah da manzannin Allah gabaki daya wattakau sun ji tsoron Allah sun bar aikata sabo da laifuka wanda suka aikata dalilinsa Allah ya la'ance su lakafarna anhum sayyi'atihim haqiqa da zamu kankare musu laifukan su wala adkhalnahum jannatin na'im da kuma zamu shiryar da mu shigar da su aljannatayyan Allah wanda Allah ya tanadar da ni'imomi a cikin ta a wannan aya yana nuni zuwa ga ahlul kitabi da suka fada cikin la'antan Allah suka fada cikin fitina da Allah ubangiji ya jarabce su da shi bayan sun kangare ma dokokin Allah wannan ya biyo bayan kangarewa ma annabawa da kangarewa wa littattafansu da saba ma alƙawurransu da suka ɗauka da Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalilin sai ya sa Allah Ubangiji ya jefa musu kaskanci wa duribat alaihim zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما أقوا وكانوا يعتدون سبيل يند سكي ساق الكور الله سكي ككش النباوان الله باتار دوني دليلي با wannan sakamakon sabansu da kangarewansu da ƙetare dokokin Allah shine ya jawo to Allah ya ce walau anna ahlul kitabi da waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara amanu sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da dukkanin annabawa wattakau suka ji tsoron Allah ma'ana wattakau suka ji tsoro suka kiyaye maharimullahi ma'ana abubuwan da Allah ya haramta lakaffarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu mun yafe musu laifukansu wala adkhalnahum jannatin na'im da kuma hakika tabbas za mu shigar da su cikin aljannan da Allah ubangiji ya tanadar wa mu'minai aljanna wanda take da ni'imomi masu yawa to kun ga ashe abin da yake sha makance mutum gaba da rahman Allah shine karya dokokin Allah duk ɗaukakan mutum da darajar mutum da matsayin mutum idan ya kangare ma dokokin Allah to babu ruwan Allah tunda Allah ba yi da ɗa to ɗan kowa ma ya shafa ma kansa ruwa akan dokokin Allah waɗannan banu Isra'ila suna da daraja suna da matsayi mun ji yanda Allah yake faɗa mana wa anni faddaltukum alal alamin wa anni faddaltukum alal alamin ‘ya'ya ne na annabawa da jikokin annabawa zuri'a ne maɗaukakiya da Allah ya musu ni'imomi masu yawa Allah Ubangiji ya saukar musu da almanna wa salwa lokacin da suka ce ya Musa lana rabbaka yukhriju lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha Allah sai ce atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair yanzu abincin da muke saukar muku daga sama na tsuntsaye gashashe da abin da muke saukar muku na ruwa mai zaƙi tamkar zuma yanzu kun zaɓi waɗannan mabunkura ƙasa na shuke-shuken da kuka ambata kuna ganin ya fi muku wannan a tasabbiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr Allah ya musu bai wanda sun ji maganan Allah da suka roƙi annabi Musa suka ce ya Musa ka ɗauke mu ka je da mu gurin da Allah yake maka wahayi mu ji maganan Allah kaman yadda kake jin maganansa Allah ya yarda aka ɗebe su aka tafi da su gurin suna sauraron maganan da Allah yake yi da annabi Musa daga ƙarshe sai suka ce to mu fa sai mun ga Allah ido da ido ba mu yarda ba lan numina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun ba za mu yi imani ba kawai Allah ya fito fili mu ganshi ah to take kawai sai Allah ya kishi ya saukar musu da tsawa da Allah ya saukar musu da tsawa annabi Musa ya kama magiya ma Allah ya ce ya Allah waɗannan da na zo da su su ne waɗanda mutane na suka zaɓo suka ce su zo su zamanto musu sun zo sun ji maganar ka ya Allah idan na koma ba tare da su ba ban san wani irin ƙalubale zan fuskanta ba ya Allah ka tayar da su shine Allah ya ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun وزللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى Allah ubangiji ya tayar da su Allah ya musu girgije ya saka musu inuwa duk yanda suka yi inuwa yana bin su yana kare su amma duk da haka suka ci gaba da kangarewa ma Allah a wani wajen Allah ya ce wa idza kazna misaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarartum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wani wajen Allah ya ce wa iz akazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana Allah yana faɗa mana alƙawari daban-daban amma duk alƙawarin da suka ɗauka da Allah to babu wanda ya kai su saurin saba alƙawarin Allah to Allah ya ce da a ce da su tuba da a ce da su yi imani da manzon Allah da mun yafe musu mun kankare zunubansu da mun shigar da su aljanna mai ni'ima amma tun da ba su yi imani ba sun riga sun shigar da kafirci a cikin zuciyarsu sun aminta da kafircinsu fiye da imani to wannan kuma azaba yana nan yana tafe da su kuma Allah ubangiji ba zai rabu da su ba idan dai har ba su yi imani ba ba su sauka akan muzanta manzon Allah da kafircewa da manzon Allah ba to babu ruwan Allah da su Allah ba zai yafe musu ba Allah ya kiyaye mu na'am ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدا وكثير منهم ساء ما يحكمون ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله يتشي سوف وأن متانا ولو أنهم دا سوء أقاموا التوراة sun tsayar da abin da Allah ya saukar na dokokin attaura sun bi shari'an da Allah ya faɗa musu cikin attaura kuma sun yi imani da abin da Allah yake su yi imani da shi a cikin attaura wal injila da linjila wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar zuwa gare su min rabbihim daga ubangijinsu la'akalu min da sun samu budi Allah ya ba su arziki ta saman kawukansu ma'ana ta sama da su wa min tahti arjulihim da ta kasan su ma'ana min fawqihim Allah yana nufin Allah zai saukar musu da ruwan sama wa min tahti arjulihim Allah ubangiji zai ba su tsirrai mabambanta wanda da su ni'imtu da su Allah ya ce minhum ummatun muqtasida a cikin su da akwai jama'a wanda suke muqtasida suna tsaka tsaki babu ruwan su ba su zagin manzan Allah ba su kafirta annabawan Allah ba su zagin annabi Isa wasu kuma suka ce minhum ummatun muqtasida a cikin su akwai wanda suka yi imani kaman su Abdullahi bin Salam da da da da, da, Najashi wanda shine sarkin Habasha da wasu jama'a da suka yi imani da Salmanul Farisi da makamantansu Allah ya ce a cikin su akwai ummatun muqtasida akwai al'umma wanda tsakatsaki ne akwai jama'an da babu ruwansu ba su kutsa cikin mutuncin manzan Allah ba ba su kutsa cikin zagin muminai ba ba su kutsa cikin munafirci ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma Allah ce wa kasirun minhum da yawansu sa'a ma ya'malun abinda suke aikatawa yayi muni sun yi ma annabawan da suka shuɗe sannan gashi sun zo suna irin wannan ɗabi'a mamanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna maka cewa abinda wato aka shuka shine yake tsirowa babu yanda za a yi mutum ya je ya shuka wato bado sannan kuma ya zo ya girbi wani abu daban babu yanda za a yi mutum ya je ya shuka guna an san guna ko sannan mutum ya zo ya girbi kankana duk abin da ka shuka shine za ka girba ma'ana bayan da za a yi ka zama mutumin banza fajiri fasiki sannan kuma ‘ya'yanka su zamanto takattun bayan Allah waliyai sai dai ‘yan kaɗan domin Allah ya nuna isansa da ikonsa kamar yadda ya ce ya kurijul hayya min almayyiti wa ya kurijul mayyita min alhayyi ko tukhrijul hayya min almayyit wa tukhrijul mayyita min alhayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab yana fitar da macacce daga jikin rayayye kuma yana fitar da rayayye daga macacce amma idan ba haka ba wanda ya shuka munanan ayyuka to haka zuri'ansa dati tana so wajen ci gaba da wato barna a doran ƙasa sabila da la talidul hayyatu illa alhayya maciji ba ta haifan wani abu sai maciji abinda ka shuka shine abinda zaka girba amma mumine wanda suka yi imani za ka ga abin da ke fitowa daga cikinsu mai kyau ne ai ka shajaratin khabisatin ne ujtussat min fawqil ardi ma laha min qarar mutanen banza kenan amma kuma mutanen kirki ka shajaratin tayyibatin usluha sabitun wa farquha fis sama'i tuti uklaha kullu hinin bi izni rabbiha mutanen kirki ai kaman shuka ne wato bishiya ne mai daɗi wanda tushenta yana ƙasa sannan rissanta yana sama ‘ya'yan itacenta suna da daɗin ci to haka Allah Ubangiji ya ce wallazi na amanu wa taba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum wanda suka yi imani ‘ya'yansu suka zamanto sun bi su da imani to Allah zai sadar da zuri'an baya da zuri'an gaba ma'ana alama ne na duk lokacin da kaga mutum mutumin kirki ne kwarai da gaske to gaskiya galibi da ka samu iyayensa mutanen kirki ne ko kakanninsa mutanen kirki ne duk lokacin da kaga wato mutum yana da wani salaha tattare da shi ko kaga mutum yana da wani baiwa na musamman wanda kai a tunaninka zaka ce to wannan baiwan wani kan ga tsaransa sa'o'insa ba su samu irin wannan baiwan ba to idan ka je ka bi tarihi da ka samu iyayensa sun yi hidima ma Allah sai Allah Ubangiji yake fanshewa Allah yake saka mu iyayen wato yake saka nutsuwa da sanyin idanu ga iyayen suna kwance a kabarinsu kamar yadda Allah ya faɗa mana yana cikin addu'an muminai rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ka saka mana zuri'a wanda za su zamo sanyin idanu gare mu to idan iyaye suka bi Allah ta'ala to mafi yawa Allah yakan musu sakamako da babban sakamako wato wasu tun suna raye da ga Allah Ubangiji ya nuna musu bushara akan ƴaƴayen wasu kuma sai sun koma kushewa sai kaga Allah Ubangiji yana fitar da bushara mai daɗi akan ƴaƴayen ƴaƴayen suna taimakon al'umma ƴaƴayen suna yada ilimin addinin musulunci ƴaƴayen suna shiryar da mutane zuwa ga addinin Allah wannan duka alama ne na iyaye sun zama mutanen kirki mu koma cikin suratu suratul kafi mu ji abin da Allah Ubangiji yake faɗa dangane da wato yaran nan guda biyu yara kwaya biyu wanda annabi Musa da Khidr alaihi salam suka daga jininsu wanda annabi Musa ya ce laushi talattakarta alaihi ajara da ka so ai da mun karɓi lada na sakamakon wannan ginin da muka yi wanda a nan take Khidr ya ce haza firaku baini wa bainik ya ce amma ta unabbi uka bi ta'wili ma lam tafsi alaihi sabra wannan ne abin da zai raba tsakani na da kai amma zan baka labarin abin da ka gagara hakuri akai da ya zo kan wannan ginin da suka ɗaga ya ce ammal jidawu fa kana li gulamai yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yabluga ashiddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra yace wannan garun da kaga nazo nace maka mu ɗaga wannan garun ai wato na wasu marayu ne guda biyu a cikin gari a cikin birnin nan wanda ƙarƙashin wannan garun da akwai taskansu na mahaifinsu da ya ɓoye musu yanzu yanda wannan katangan ya faɗi sai a zo a tono taskan kuma ya'yan ba za su amfana da abin da mahaifinsu ya bar musu ba to na ɗaga ne umarnin Allah wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra wannan ba nayi bane a son raina kawai da umarnin kaina wannan umarni ne na Allah wannan shine abin da ka gagara hakuri akai me za mu dauka anan shine za mu dauka iyayen ne suka zama mutanen kirki dalilin kasancewansu mutanen kirki sai ƴaƴayensu Allah ya turo annabi guda daga cikin mursalai ulul azmi guda daga cikin mursalai tare da waliyin Allah babba sayyiduna khidr alaihi salam Allah ya ce ku zo ku yi musu hidima sai suka zo suka musu hidima to idan kaga mutane suna ɗasatan alkhairi a rayuwarsu kar ka zaci cewa wani hadisul ahdi ne wannan abu wani abu ne wanda Allah ya ɓoye wannan abin cikin zuri'ansu sai kuma Allah ya zo yana bayyanar da wannan abun akan wanda ya ga dama wannan kuma kyautan Allah ne zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim yanzu misali al'imam abu hanifa abu hanifatan numan a cikin ashabul mazahib din nan guda hudu a yimma gaba ɗayansu suna komawa mambakinsu yana komawa zuwa ga al'imamu abu hanifa amma aka ce mahaifinsa ba malami ba ne abinda mahaifinsa yake yi shine mahajjata in da su shige sai ya fito da ruwa yana ba su sha su ya lola dalilin wannan Allah Ubangiji sai ya saka masa da babban sakamako sai Allah Ubangiji ya bashi da Abu Hanifatan Nu'man idan ka ganka cikin baiwa da karamci da ka gagara yadda za ka gode ma Allah sabila da kunyin ta ina ka cancanci wannan baiwan to bayan ka gode ma Allah ka gode ma iyayenka a nishkurili wani walidai ka gode ma Allah ka gode ma iyayenka domin iyaye suna taka rawa wajen alkhairin da zaka na gani cikin al'umma to Allah Ubangiji ya ce da a ce sun tsayar da attaura wal injil sun tsayar da linjila wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar musu min rabbihim daga gurin Allah la'akalu daga gurin mahalicinsu daga gurin ubangijinsu la'akalu min fawqihim da sun samu arziki ta samansu wa min tahti arjulihim ta kasansu minhum ummatun muqtasida a cikin su akwai al'umma wanda take tsakatsaki wanda ba su zagin annabawa ba su yin munafurci wa manzon Allah ba su zagin manzon Allah amma wa kasirun minhum wasu da yawa daga cikin su sa'a ma kanu ya'malu abinda suke aikatawa yayi muni wannan yana nuna cewa idan ka ganka cikin fatara da tsiya to ka je ka yi hisabi ma kanka tsakaninka da Allah in kaga talauci ya kici ya cinyewa Allah ba ya tozarta mumini duk yanda mumini ya shiga cikin kunci to lokacin da al'amari ya kulle mutum ya gagara samun mafita take kawai da kaga Allah ya turo maka mafita da yawan ma'anan wajen mutuna so nawa muna shiga cikin fitina da damuwa sai mun gama ɗeba tsammanin ya ya zani mu samu mafita kawai sai mu ga Allah ya kawo wani mafitan da a tunaninmu da dabaran mu ba mu taɓa tunanin wannan mafitan ba wannan shine la haula wala quwwata illa billah babu tsini babu dabara sai ga Allah ma'ana kamar yadda al'amarin ma Allah kawai wa ufawwidu amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad akwai ranar da na fito zan je masallaci na rubuta khutba na fito da ashama'il muhammadiya wanda muke karantawa na yi komai na sa kaya babban rigan na saka a cikin mota na tada mota na bari tana womin tana jiri kawai sai na mance da wani abu na shiga daki dan dauko abun kawai sai motan ta kulla kanta ta kulla kanta kaya na na ciki mota yana da babu yanda za a yi a kashe kuduba yana ciki littafin da muke karantawa a masallaci yana ciki sai na ce la haula wa ma quwwata illa billahi al-aliyyil azim to kawai lokacin motoci na biyu ne kuma duka Honda ne sai kawai na dauko ɗayan ki din Honda ban taba tunanin a kwakwalwa na zai buɗe motan ba ina sakawa kawai sai na ga ya buɗe na ɗauko a zuciya na ina jin cewa kawai af'alul mustahil ina faɗan abin da ba zai yi ba babu yanda za a yi kidin ya zama iri daya wallahi ina buɗewa kawai sai ya buɗe wannan daga waye daga Allah ne lokacin da kawai baka da tsini baka da dabara duka hikimanka ya ƙare kawai sai Allah ya kullo da wani iko daga gurinsa wanda zaka rude ka ce ya Allah na gode maka wani irin baiwa ne wannan wani irin kyauta ne wannan to wannan shine wato abinda Allah ubangiji yake cewa amman yujibul mustarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah wai waye ne amman yujibul mustarra yake amsa wa mabukaci idza da'ahu lokacin da ya daga hannu yace Allah ya rabbi ya rabbi dan Allah ya ce ina jin kunyan bawa na ya daga hannu ya ce ya rab ya rab ya rab ya sauke hannunsa ba tare da an amsa na amsa masa ba Allah ya ce ina jin kunya amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a shi yake dauke bala'i yake dauke damuwa wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah malamai karkashin wannan ayan suka ce da a ce arni da a ce ba majuse da a ce wanda bai yi imani ba zai fada a musiba ya ce Allahu to Allah sai ya kawo masa dauki in dai ya tuna da Allah kawai in baka tuna da Allah ba shine sai Allah ya barka da tsiminka da dabaranka amma idan da zaka ce Allah to Allah ubangiji sai ya kawo maka dauki ai shine aka ce lokacin da Fir'auna ya nitse a ruwa ya ga halaka gadan gadan yayi ta ce ya Musa ya Musa ya Musa ya Musa annabi Musa ko kula shi bai yi ba Allah ya ce da ya kira mu sau ɗaya da mun amsa masa da ya kira mu sau ɗaya da mun amsa masa to idan dai kamance da kowa ka tuna da Allah to Allah ubangiji wa man wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib aka ce a zamanin banu Isra'il fari yayi tsanani sai aka ce to a fita roƙon ruwa a je a roƙi Allah ruwa annabi Musa ya jagoranci mutane sama da mutane dubu arba'in aka fito aka zo cikin sahara ana addu'a ana magiya ana roƙon Allah ya saukar da ruwa sai Allah ya yi wahayi ma annabi Musa ya ce ya Musa a cikinku da akwai wani mutum da ya fi shekara arba'in yana saba mun dalilinsa na hana ku ruwa don haka ba zan ba ku ruwa ba sai ya fita daga cikinku sai ya fita daga cikin annabi Musa sai ya daga murya ya ce to Allah yaya zan yi na iya isarwa mutane dubu saba'in da wannan sakon Allah ya ce ka faɗa kawai ni zan isar kowa zai ji annabi Musa ya yi kira ya ce a cikin ku akwai wanda ya shekara arba'in yana butunci yana saba ma Allah Allah ya ce sai ya fita cikin wannan al'umman Allah ya shayar da su ruwa dan haka ya kai wanda ka saba ma Allah ka jawo ma al'umma fitina ka fita daga cikin wannan al'umman domin Allah ya tayar da wannan al'umma mai aikata laifin sai ya gane shi ne sai ya rasa yadda zai yi sai ya ɗaga mayafinsa sai ya saka kansa ya ɓuya sai ya ce ya Allah na shekara arba'in ina maka laifi kamun sutura kamun asiri baka tona asiri na ba al yawma tafdahuni ya Allah yau kuma zaka kunyata ni ne ya Allah ce ya Allah na tuba ka yafe min shikenan kawai sai ga ruwan sama na sauka annabi Musa sai ya ce ya Allah me laifin bai fito ba kuma ga ruwa ka ba mu Allah sai ya ce saqainakum billazi mana'anakum mun shayar da ku dalilin wanda da shi muka hana ku ruwa saboda shi muka shayar da ku yanzu sai annabi Musa ya ce ya Allah to ka nuna mun shi na gan shi sai Allah ya ce asana fa satarnahu afa in taba ilaina fa zahnahu ya saba mana mun masa sutura yanzu ya tuba kuma sai mu kunyata shi ba za mu kunyata shi ba haka suturan Allah yake haka lubusin Allah yake duk lokacin da ka koma zuwa ga Allah to Allah yana madalla da kai Allah yana haba-haba da kai Allah yana maraba da kai Allah ba irin halittu ba ne wanda idan ka musu laifi ba za su sake aminta da kai ba Allah duk lokacin da ka masa laifi ka zo gurinsa to Allah Ubangiji ya ce yabna Adam liyabna Adam لو بلغت ذنوبك انان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي ya kai dan adam da duk laifin da zaka min zaka tuba to da zan gafarta maka ni babu ruwa na ban damu ba shine a cikin suratu nuhi Allah yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilu as-samaa yusilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarduna lillahi wa qara ku tuba zuwa ga Allah Allah sai ya buda muku Allah sai ya saukar muku da ruwan sama Allah ya yawaita koginku Allah Ubangiji ya yawaita ‘ya'yayenku ya yawaita ‘ya'yan bishiya to Allah ya ce banu Isra'ila da da su yi imani da Allah ya saukar musu da ruwa da Allah ya saukar musu da ni'imomi wasu ma suka ce lafatahna alaihim baba kulli shay'in a wani ayan ne ko da mun bude musu kofofin komai da komai a wannan ayan kuma Allah Ubangiji ya ce da a ce da su yi imani to da sun ci ta saman su ta kasansu aka ce mubalaga ne ma'ana da su samu ni'ima ta ko ina zai na zuwa musu wannan yana nuna cewa saban Allah yana kawo talauci saban Allah yana kawo fatara saban Allah yana kawo tsiya amma kuma karka zaci idan kaga talaka yayi laifi ne ma Allah Allah ya bar shi talaka ba haka bane amma akwai wanda laifukan su shi yake mayar da su halin da suke ciki wani kuma santa Allah yake Allah sai ya bar shi da talauci saboda Allah ya san idan ya bashi ya ci ya koshi to zai zamo kangararre sai Allah ya bashi da talauci yayi ta shan wahala saboda in an baiki zai ji daɗi yayi bacci ya tashi hani an gidansa ba a neman komai to zai kangare ma Allah ne amma Allah sai ya daure kamar dai a daure a daure wata akuya a jeji da igiya ko a batta duk yanda ta yi an ruko kafanta to Allah ubangiji sai ya hada masa sila tsakaninsa da shi idan ya rasa sai ce ya Allah a taimaka a bani in Allah zai baki sai a dan gutsara masa yanda gobe zai sake dawowa kaga an masa tarko kenan wannan Allah yana son sa kenan wani kuma idan Allah ba ya son sa yana ce ya Allah ka bani Allah sai ce wa mala'iku ku sallame shi ba na son in sake jin muryansa shikenan sai a bashi haka Allah yake yi saboda haka cewa da Allah yayi yana amsa addu'a na'am Allah yana amsa addu'a لا يكن تأكر أمد الأطاء مع الإلهاء في, في الدعاء موجبا ليعصك كي لا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور صديرتك ko kuma a wani hikima na gaba yake cewa fa innahu zamina laka al-ijaba fi ma yaktaruhu laka la fi ma taktaruhu li nafsi wa fil waqti alladhi yuridu la fi waqti alladhi turid Allah da yace dai amsa addu'an ka zai amsa duk abin da ka roki Allah ka ce Allah to Allah zai amsa amma wani irin amsawa mu mun tsammaci amsa addu'a shine kawai muna ce Allah ba mu kudi kawai sai mu ga kudi yana tuttulowa Allah ba ni da ban taba aihuwa ba sai mu ga an ba mu dan wani hanin ga Allah kyauta ne yanzu misali masu roƙon Allah kashe uku ne wani da ya roƙi Allah yana roƙon Allah take Allah sai ya bashi wani da ya roki Allah yana roƙon Allah Allah sai ya fahimci abin da ya fi masa alkhairi sai Allah ya canja masa amma shi bai sani ba asa an takrahu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun na uku kuma ya roki Allah amma ya saba ma Allah ya saba ma Allah da yazo yana roƙon Allah Allah sai ya ce ah ka duba bawa na da ke kashewan zuciya ba kai ne kamun kaza ba kamun kaza kamun kaza kamun kaza yanzu kuma sai ka zo ka roƙe ni Allah sai ya ce to abin da ka roƙan dai ba dan baka ba amma na gafarta maka zunubinka to Allah ba a roƙonsa ya hana ɗayan uku ne ko a baka abin da ka roƙa ko abin da ka roƙan sharri ne sai Allah ubangiji ya canja maka da alkhairi ko kuma Allah ya baka abin da ya fi shi ko kuma kayi laifi ma Allah Allah sai ya yafe maka laifin a hana maka abin da kake roƙon ma'ana Allah ya baka gafara domin gafara shine mafi girman kyauta saboda haka Allah ubangiji inna Allah ra'ufu bil ibad Allah ubangiji mai son bayin sa ne Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin eh minhum ummatun muqtasida a cikin su da akwai al'umma tsaka-tsaki wanda ba su zagin Allah ba su zagin manzan Allah ba su irin waɗannan miyagun maganganu da Allah ya faɗa mana a baya da suka ce yadullahi maghlula ba su yin maganganu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na su'ul adabi kamar ra'una da suke kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce wa kasirun minhum da yawa daga cikin su sa'a ma ya'malun abinda suke aikatawa yayi muni Allah ya kiyaye mu نعم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك مم.
وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته مم.
والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يأتمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول يا كي ونن ببن منزل صلى الله عليه وسلم أدق قرآني أقول بيو الله يكرام زن الله da يا أيها الرسول كما دي cikin sura daya cikin suratul maida a baya Allah yake a aya na 41 ya ayyuhar rasulu la yuhzinuka la yuhzinuka alladhina yusari'una ne ko نعم في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم kar kai bakin ciki dangane da waɗanda la yuhzinuka allazina yusari'una fil kufri suke rigaye rigaye suke sauri sauri zuwa ga kafirci inal ladina qalu amanna bi afwahihim wanda suke ce sun yi imani da bakin su walam tu'min qulubuhum amma zuciyarsu bai yi imani ba sune wa idza wa idza wa idza kala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum munafikan yahudu da nasara kenan kar kai bakin ciki ya ayyuhar rasul anan ma sai Allah ya sake ce ya ayyuhar rasul ya kai babban manzo ya ayyuhan nabiyyu kan ya zo da yawa ya zo a wazaje wajen goma sha takwas ko goma sha biyar tsakanin haka dai ya ayyuhan nabiyyu wanda aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi annabiyu annabiyu annabiyu ya zo waje ashirin da wani abu ne amma ya ayyuhan nabiyu da aka kira manzon Allah ya zo wajen guri goma sha ne kuma wannan Allah yana yi ne domin ya nuna annabi ya bambanta da kowa cikin annabawan Allah domin babu annabin da Allah bai kira sunansa ba kai tsaye kuma da ya'un nida'i ya Musa wa sana'atuka li nafsi ya Adamu sukunanta wa zawjuka aljanna ya Ibrahimu a'rid an hadha ya Dawud inna ja'alnaka khalifa ya Isa a anta qulta lin nasi ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya ya Yahya kuzil kitaba bi quwwa amma manzon Allah kan ba a taba ce masa ya Muhammad ba ba a taba ce masa ya Muhammad ba sai dai kaje Allah ubangiji yana kiransa da ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu ya annabi Muhammadu Allah ya isar maka aka ce kowa idan yazo zai dai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kaman yanda Allah ya faɗa mana cikin Ali Imran din a baya da yake ce alladina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel annabi ibrahim ma ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel amma annabi da aka zo kansa sai Allah ya ce hasbukallah kai kan kafin ka faɗa ma Allah ya isar maka kowa ma yayi abin da zai yi hazzuka Allah wa man ittaba'aka min Allah ya isar maka da kai da wanda suka bi ka daga mu'minai to manzon Allah Allah bai kira shi da ya Muhammad ba sai dai ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhan nabiyyu hazbuka Allah wa man ittaba'aka min amma idan ka ji an ce Muhammad kan to lamarin ya girma za a yi nuni ne akan wani babban al'amari kamar yadda a guri hudu ne Allah kira shi da Muhammad wa ma Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإما أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ضيع وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وأن شيء نكرا ينزكو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكاتم النبيين على محمد وهو الحق شين نأكو سيكما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله iyaka kawai a iyanan ne wannan ayan ma da Allah ya ce a cikin suratul fati a huwa allazi arsala rasulahu bil huda tahaddi Allah yayi wa mutanen duniya gaba daya da manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne daga gare ku Allah ya ce ku mutane ku tsaya ku ji wannan manzon ni na turo shi ko allazi arsala rasulahu bil huda da gaskiya wa dinil haqqi da addini na gaskiya bil huda da shari'a wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kulli Allah ya ce kafa billahi shahida in ma ba ku yi shaida ba in ma ba ku yadda shi manzo bane to ni Allah na ce shi Muhammadu Rasulullahi ma'ana ko kowa bai faɗa ba to Allah ubangiji ya faɗa Allah mahaliccinsa da kansa ya ce Muhammadu Rasulullah amma sai dai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan muddassir ya ayyuhan muzammil da makamantan ayoyi wanda a ciki da akwai mulaqafa akwai girmamawa a sura ɗaya sai kaga an kawo wakilin sunan annabi sama da guda tara ba a kira sunansa ba kaman a suratul shari alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zaharak wa rafa'na laka dhikrak duka da ka ga lamiri lamiri ko amma ba za ka ji an ce muhammad ba me wannan girmamawa ne wanda Allah ubangiji ya masa to nan ma Allah ubangiji cikin wannan girmamawan ya ce ya ayyuhar rasul ya kai babban manzo na Allah ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukar maka daga gurin Allah wannan tsinuwa da Allah ubangiji ya musu wa lu'inu bima qalu da Allah ubangiji ya ce gullat aydihim wa lu'inu bima qalu da ire-irensa wanda Allah ubangiji ya ce faba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirin azabun muhin da ayoyin da Allah ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu dukkan ka ji tsoron fada duk abin da za su kulla maka na wakilci su yi ballig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al idan baka isar ba fama ballagta risalata baka isar da sakon Allah ba kenan ma'ana rashin isar da wani shashin sako to tamkar da ba a isar da sako gaba ɗaya ba ne kamar yadda su ma imani da suka yi da shashin wani littafi ba su yi imani da shashi ba to tamkar da ba su yi imani da littafi gaba ɗaya ba ne a wani kira'an fa illam taf'al fa ma ballagta risalati kamar kira'an ahlul madina baka isar da saƙuƙuwan Allah ba wallahu ya'simuka minan nas ka sani ya rasulullahi Allah zai kiyaye ka ba wanda ya isa ya iya maka komai aka ce kafin a saukar da wannan ayan akan zo gidan manzon Allah ana gadin manzon Allah sabila da yanda makiya suka sa manzon Allah a gaba yahudu nasara munafukai kafirai kowa kowane azzalimi da kafiri da mushriki yana kin manzon Allah sai zamanto sai sahabbai suna zuwa gidan manzon Allah suna suna gadi suna kiyaye manzon Allah daga ran da aka saukar da wannan ayan manzon Allah ce kowa ya je gida kowa ya je gida Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kiyaye ka daga mutane babu wanda zai iya yi maka komai ya ishe ka ishara yanda Allah ubangiji ya kiyaye manzon Allah a dukkanin yadda manzon Allah ya rayu kamar yadda muka karanta ran nan wannan ai abun mamaki ne wannan ma mu'jiza ne na manzon Allah makiyan manzan Allah ba wanda ya kai manzan Allah yawan makiya kamar yadda ba wanda ya kai shi yawan masoya amma wallahi masoya annabi sun fi makiya annabi karfi yau da za a taba manzon Allah duk duniya sai ta rikici hatta kasashen kasashen waɗannan kafiran duniya doka ne a gurin su taba manzon Allah doka ne saboda sun san kawai duniya za ta yi indibai duniya za ta kiste saboda sun san komai zai tsaya dan akwai wanda idan aka taba manzon Allah ya ji da kunnensa zai iya accident in yana tafiya a mota ne zai iya accident komai zai iya tsayuwa akan taba annabi Muhammad annabi jallayi ne su kansu kafirin suna tsoron suna tsoron duk wanda kaga a cikin kafirai ma yayi su'ul adabi ya bayyana mummunan magana akan manzon Allah to ainihin wawa ne tantirin dan iska jaki shine kawai zai bayyana amma wanda suke da tunani za su bayyana wa Allah ya kara manzan Allah ran da manzan Allah ya fito daga gidansa zai yi hijira zuwa Madina me ya faru daga shi sai sayyidina Abubakar ga kafarai sun yi dafifi sun yi kawanya ana neman manzan Allah da raƙuma ɗari duk wanda ya kawo manzan Allah ko a raye ko a mace manzan Allah ya yi dogon tafiya da shi da sayyidina Abubakar aka je kogo kafin a shiga kogo sayyiduna abubakar ya shiga duk ramuka ƙanana da manya ya toshe sannan duk abin da za a toshe ramuka suka ƙare da kuma sauran ramuka ya cire mayafinsa ya ƙara toshe wasu har yanzu akwai sauran rami ya saka kafansa ya toshe rami ɗaya ya ce wa manzan Allah ya shigo manzan Allah ya shigo cikin kogo ga kafirai sun bazama ana neman manzan Allah ruwa a jallu suraka dai ya haɗu da manzan Allah amma kuma wane shi da wanda Allah ya kare shi aw nurul ilahi tudfi'uhu al-afwah wa huwa alladhi bihi yustada'u hasken Allah baki zai iya bushe hasken Allah ne suraka ya ga manzan Allah ya zo sayyidina abubakar ya ce ga suraka annabi ya ce ka bashi ba zai iya komai ba ƙasa ta kama suraka suraka ya kama ihu ya ce dan zumunta ka bani zan koma annabi ya ce koma ya juya zai koma ya tuna da raƙumi ɗari ya juyo annabi ya sake ce ƙasa kama shi ƙasa ta kama shi ya ce to ni fa alƙawarin raƙumi ɗari ake aka min me za ka min cikin karamcin ka ya ce ka je kambun da yake kan kisra shi na baka ya juya yana kokonto yana ganin almara ne yaya za a yi wanda zai bar garinsa ba yi da wani mataimaki yau kuma shine zai min kyauta da kambin wanda ya fi kowa yawan soja a duniya waqta fa israhu suraka tufassah wa fil ardi sakinun jarda'u haka ya koma ina nake so na kai mu da aka je kogo annabi ya shiga kogo yana shiga kogo sayyidina abubakar zuciyarsa na bugu yana tsoro yana tsoro annabi yana shiga sai ya kwanta sai bacci yau idan annabi ba manzan Allah bane a ce ana neman daula guda tana neman manzan Allah ƙasa guda gari guda ana neman manzan Allah amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya kama bacci a gurin da ba kowa kai ka san annabi manzan Allah ne kar ku ce na yi tsokana wani da aka ce ana neman sa ina yake ya zauna ya zauna kar ku ce na yi tsokana ba halina bane bai zauna ba sabila da ko ni aka ce ana nema na don gudu ba wai na ce ni ba ran gudun bane amma ina son na nuna mana manzon Allah ba sa'an kowa bane annabi ba irin wani bane ba irin wani bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gudu waye ba manzon Allah cikin zaman lafiya ya fito yace ma sayyidina Ali bacci akan gadona ga amanonin mutane a ce wanda ya zo ka bashi annabi ya fito ya je kogo ya kama bacci Allah da yake kiyaye manzan Allah sai ya kara manzan Allah da abinda babu abin da ya fi shi wulakanta a zahiri shine sakan gizo gizo sakan gizo gizo ko an shekara ɗari ana saka shi a sakan ɗaya zaka kawar da shi Allah ne ma ya ce inna auhanal biyuti labaitul ankabu law kanu ya'lamu gidan da yafi kowane gida lalacewa shine gidan gizo gizo bai da ƙarfi bai da komai amma sai ga giza-giza ne ta yi saka kuma da wannan sakan Allah ya rufe manzan Allah zannul hamama wa zannul an kabuta ala kairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi wiqayatu llahi agnat am mudha'afatin min ad-duru'i wa an alil min al-utani ma samani ad-dahru dayman wastajabtu bihi illa wa lintu jiwaran minhu lam yudhal sakan giza giza da da koyon kuciya da kuciya suka zo sayyiduna abubakar yace ya rasulullahi ga sunan ɗayan su fa inda zai juya ya kalli kasan kafansa zai gan mu annabi sai yana murmushi yana masa ta'allul yana rarrashin sai yana ce ma zannuka bisnaini Allah salisuhuma me yayi tsammanin ka da mu guda biyu wanda Allah ne yayi na uku mu ka kwantar da hankalinka nan ma a nuna maka sayyidina Abubakar da shi da manzon Allah ba ɗaya bane tun daga sayyidina Abubakar ya tsorata yana zuciyarsa na bugawa bai nutsu ba sai da manzon Allah ya ce masa ka nutsu Allah ne na ukun mu saniya tunaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana to haka Allah ubangiji yake kare mu ne gobe idan muka dawo za mu sake maimaita ayan sai mu ci gaba insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu dada abinda muka yi na kuskure Allah ya kai mana karanta tambaya na'am wannan yace assalamu alaikum ina yi malam barka da shan ruwa wa alaikum assalam yace tambaya na shine akan karatun jiya cewa Allah ya tsarkaka a ce yana sama ko yana ƙasa ya ce yana jin malamai suna cewa Allah yana saukowa sama ta ɗaya idan sulusin dare na ƙarshe ya yi yana ta- yana neman masu ah, bukata Mm.
su roƙa Allah ya amsa musu shi ne ke ce malai masa bayani akan wannan sauko wanda ake yi to gaskiya wannan hadisin yana daga cikin hadisan da suka tada jidali sosai amma kuma da an dawo zuwa ga maqasidun nusus an haƙura da maqasidun nusus da wannan shahna da wannan jayayyan da wannan niza din da duk an huta tunda Allah kan hankali baya iya ihada ya riski wane ne Allah da Allah ya ce in sulusin dare yayi na ƙarshe yana sakowa to abin da zaka hutar da kanka shine Allah yana nuni ne zuwa ga wannan lokacin marhaban ahlan wa sahlan aka nan kalla a taso a ba wa malam kujera ya zauna sai ya ji Ahmad Hadisi a bashi ya zauna da Allah a bashi kujera a saka a nan wajen Allah yana nufin meye Allah yana nufin wannan lokacin yana cikin lokuta masu tsada da ya kamata mutum ya dage ya nemi kusanci da Allah Allah Ubangiji bai ce wato yana saukowa domin ya shagaltar da kwakwalwanmu akan ma'anan nuzul shine intikal ko ma'anan ma'anan nuzul yaya kamannin nuzul din yake ba ba haka Allah yake nufi ba abinda Allah yake nufi kuma manzon Allah yake nufi shine wannan lokacin fa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun masu kokari su dage wannan lokacin rahman Allah wato yana kusa da bayansa kuma bayani akan shi wannan nuzul din duka bayani ne wanda ya shiga cikin abin da jiya mun yi bayani akai malamai suna kashi biyu ne akwai masu tawili akwai masu tafwidi dukkanin malaman musulunci na duniya galibin su a sha'ira ne kuma a sha'ira mazhaban su tawili ne a wani bangaren tafwidi shine ayoyin da suka zo wanda a cikin su yana wato suna nuni zuwa ga sufanta Allah da wani abin da halittu suna da wannan yanayin sai a kauce ma wannan abin shi kenan sai a yi amfani da ma'anan wannan abin ta fiskan da ba zai bayi zuwa ga wancan ba tunda larabawa a cikin kalmominsu idan sun faɗi magana yana da hakika yana da majazi to a dawo zuwa ga majazi ko ko a dawo zuwa ga tawili tunda misali mun faɗa a jiya yadu yakan zo da ma'anan ni'ima yadu yakan zo da ma'anan sila yadu yakan zo da ma'ana na na na na, na abubuwa da yawa kamar yadda al'arshu idan aka ce al'arshu yana da ma'anoni daban-daban tsakanin hakika da majazi din sama da ma'anoni guda goma sha shida to sai a dawo zuwa ga ma'anan da kwakwalwa ba za ta ba za a sufanta mata Allah subhanahu wa ta'ala da abin da Allah ya nisanta da shi na sifan muhdasat halittunsa ba saboda haka nuzul ma duka a wannan babin ne yana babin waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa da aka ce Allah zai zo ran kiyama wannan maji'i din ba maji'i bane bi ma'anar intiqal haka wannan nuzul din ba ma- maji- wa- wato nuzul bane da yake nuni zuwa ga ulul ko kuma intiqal yana nuni ne zuwa ga wannan lokacin mala'ikun Allah sukan sakko ma'ana mala'ikun rahama kenan an gane ko saboda haka sama ba ba za ta ba za ta sab ai jiya mun yi bayani sammai gaba ɗayan su suna cikin kabdan ubangiji ne was samawatu madwiyatun bi yaminihi sai aka ce to yau samman da suke cikin kabdan ubangiji Allah ya dawo ya shigo samman bayan samman ya sako ya dawo sama ta daya kaga haza ko a halkance zaka ce ban gane ba to dan karka hada kanka rigima da nassi ka haɗa kanka rigima da abin da Allah ya faɗa to tunda Allah ya ce da akwai waɗanda suke tsayuwa wato ayoyi mutashabihat idan suka zo sai su ce kullum min indi rabbina to ka ce wannan abin daga gurin Allah ne ko ka yi tafwidi ko ka yi tawili to wannan shine mazhabar da ahlus sunnati wal jama'a gaba ɗaya suke amma mazhabar da suke cewa eh da a ce ya zo amma zuwa ba irin namu ba to ai zaki ma idan ya zo guri yanzu misali a ce akuya ta zo nan zuwan ta irin nawa ne ba irin nawa ba ne akuya tana da hannu hannun ta irin nawa ne ba irin nawa ba ne to idan misali a misali yadullahi a ce yadun laka aidina dole zai sake komawa ya bayi zuwa ga jariha ya sake bayuwa zuwa ga gaba sabila da idan an ce laka aidina hakikatan ana nufin ba irin wato hannunmu ba to ma'ana dai hannun yana kama da wani abu dai cikin hannaye to kaga sai mutum ya nisanta daga waɗannan abubuwan Allah ubangiji ya kiyaye mu wannan shine mazhaban ahlus sunnati wal jama'a bil iktisa bil iktisa na'am wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malan lafiya wa da alaikum imani assalam wa rahmatullah yace shine yana cikin bukata kuma iyalinsa ba ta da lafiya sai yace ta yi masa wasa da gabansa har sai yayi inzali shin wannan ya halatta a musulunci ya halatta iyalinsa ne ai nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum annashitum wa qaddimu li anfusikum ba laifi bane wannan ba laifi bane wannan sam sam na'am a wannan yana tambaya akan a, zuwan matan aure zuwa ma- sallan asham zuwa masallaci sallan tarawihi sallan tarawihi na'am to ai wannan prof yayi bayani akan wannan ko ana neman ai ta jan abun ne kawai ya zamanto wani wani abin da za a yi ta ne zabi akai Ba- ba ma mata ba hatta mutum a kashin kansa idan sallan tarawihi zai iya yin sa a gida tare da iyalansa to gwara yayi a gida ya fi lada akan ya zo masallaci yayi hatta shi kansa tara hatta namiji ba ma mace ba mace kuma su fito sallan tarawihi ai sayyidina Umar yayi ishara zuwa ga wani abu a zamanin sa manzon Allah da yace la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana mata zuwa masallacin Allah saboda haka mumini dai mace ba da ta kafa masa hujja ta ce annabi ya ce kar ka hana ni shi ya ce to shi kenan na hana ki ba mumini zai ji tsoro sabila da ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi amma sayyidina Umar da matansa tace ita dai tana so ta je sai biki da ta je wata ran tana dawowa daga masallaci sai kawai ya fito ya laɓe a wani zaure sai ya zo ya rungume ta sai ta kwace da kyar ta fita a guje ya sake binta ta yi tuntuɓe ta faɗi ta tashi ta ci gaba da gudu ya yi ta binta da kyar ta je gida tana gumi tana haki yana dawowa ta ce amirul mu'minin haka yanzu gari ya ɓaci to ai dama na faɗa miki ban faɗa miki ba to kaga idan a ce maka a zamanin amirul mu'minin sayyidina umar zamanin da aminci ya gama ko'ina sayyidina umar yana nuni zuwa ga toshe barna ta hanyar hana su fita to kaga ma ba luka bi hazal zaman zamanin mu da yafi kowane zamani lalacewa saboda haka ba ma akan hanya ba ko a ina ne ma mata dai sallan tarawihi ba ba ba daidai bane suna fitowa kan hanya suna yin wato suna taruwa ba daidai bane wannan amma idan sun damu da su je masallaci akwai gurin da aka killace musu nasu na mata to kar mutum ya hana su sabida da manzon Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajidallahi duk da na san akwai wanda suka fi ni tsanani da ta ce wannan din ma da ba za a faɗi hakan ba amma ni ina ganin kaman gwargwadon abin da nake ji a gurin malamai in dai akwai killataccen guri wanda matan suke zuwa kuma mata ta matsa ta damu sai ta je sai a batta amma ta yi a ɗakin ta shi yafi falala wallahu a'lam na'am wannan yace Allah ya kara wa malan lafiya amin ya ji karatu da aka yi jiya akan riba shi ne ke tambaya akan kaman bashin ah, mtn ko zin da su- in mutum ya ci bashin suke karawa shi ma yana matsayin riba ne sannan in ya ci layin ya bata ya wannan bashi ne
haka ne wannan na san na san mutanen su baban karatu ne ali baban karatu su ne masu cin baki in sun ci baki kuɗin ma ya abun nan sai a cire layin a sayi wani a zaka Allah ya sauke to shi da riba da ake magana wato riba ya shiga cikin abubuwa ne na rayuwa sosai sosai kusan komai akwai riba a ciki hatta riga idan ka je ka siyo a kamfani akwai riba a ciki saboda ita kamfanin da ta yin dole wani alaka ne na banki kuma duk abin da banki ya shiga ciki to dole riba na shiga ciki waɗannan kamfanonin duka da riba suke abubuwa sai dai kawai addaruratu tubihul mahzurat lalura faman yusra ghayra bagin wala adin fala isma alayhi ko faman yusra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin to idan ba wai da gangan bane darura ne ya jawo shikenan babu yanda ka iya saboda haka kaman cin bashin layuka da misali riba yake shigowa ciki ko kuma misali mutum ya saya layin ya abin nan ka dai yi kokari ka je gurin Allah ba ka tunanin wani yana da wani nauyi a kanka sabila da shi kansa wannan idan misali na yi wani dabara sabila da zaka ga matasanmu sukan yi maka sukan yi wani tambaya wani lokaci sai a maka wani tambaya da dabara dan ka halatta wa mutum abin da ke na ba daidai bane to ni irin wannan tambayan ba na amsawa amma kaman wannan misali ko da a ce to idan da ka mayar da bashin mawada ka mayar ko misali layin ya bata ko wani abu to ai idan an bar kama da haka ya zama abu mutashabihi to abu mutashabihi din ma ka wa man ittaqa shubuhat faqad istabra al dinihi wa irdihi wanda ya kiyaye shubuha to ya kubuta da addinin shi da mutuncin shi to hatta irin waɗannan shubuhat din mutum yayi kokari ya nisanta sabila da ya zamanto wato mai bautan Allah da gaske ittakin maharima ta kuna a abadan na Allah ubangiji ya ba mu sa'a lokaci yayi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana akwai dan uwa sayyidi malam Ahmad Tijjani Hanifi dan uwa masoyin manzon Allah jajirtacce masoyin Maulana Sheikh Tahir Allah ubangiji ya saka masa da alheri ya kawo mana ziyara Allah ya saka da alkhairi Allah ya ban zumunci Allah ubangiji ya kara mana san manzon Allah Allah ubangiji ya yayi mana damuwoyin da muke ciki Allah ubangiji ya biya mu kowa bukatansa Maulana Sheikh Tahir Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi Allah ya kara masa tsawon kwana Allah ya nuna masa abin da yake so cikin ƴaƴansa da almajiransa kasar mu Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya haɗa kan al'umman musulmi jihar mu jihar Bauchi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya karo mana zaman lafiya ya karo mana arziki da budi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم